الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren sha hudu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1434 daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta 2012 wannan shine kasab na sha shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar alhafizu zahabi allah maɗaukakin sauke gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba darasi yayi darasi akan inda muka kai al-kabiratu salisa babban laifi na uku daga cikin manyan laifuffuka da malam ke mana wa'azi akan su as-sihr asiri tsafi duba subbu boli bokanci duk sun shigo karkashin wannan kalma ta as-sihr inda kuma manta ba malam yace domin dai babu makawa duk wanda ya harkar tsafi ko sihiri ko duba ko makamantansu lallai ne sai ya kafircewa Allah Allah madaukakin sarki cewa ya walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra shedanu su ne suka kafirta ba dan goyi ba don suna karantar da mutane sihiri malam yace kuma shedan bai da wata manufa da ta sa yake karantar da ɗan adam sihiri sai dan ya ga cewa yayi shirka bayan da malam ya kawo mana waɗannan ayoyi ya kuma fara biyo baya da wa'azozi sai shi malam mashhur Abu Ubaida Allah ya saka mishi da alkhairi a cikin wannan tahqiqi da takhriji da ta'liqi da littafin kaba'ir yi bayani dangane da nau'ukan sihiri da abubuwan da muka buga misalai da su sannan ya ɗibo maganganun manyan malamai irinsu alhafiz ibn rajab alhambali wanda ya bayyana cewa lallai koyon ainihin wato ilimi na sihiri ko kuma ilimin taurari da kuma ƙudurce cewa wai wannan ilimi ko kuma waɗannan taurari suna da wani tasiri akan wani abu wanda yake faruwa a wannan duniya ko ga halittun Allah to wannan mummuna ɓarna ce yace kamar neman kusanci zuwa ga taurari da kuma gabatar musu da wasu baiko na musamman duk waɗannan kafirci ne ya kawo magana al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi wadda wannan magana take hukunta cewa aiki na bokanci ko bugun taurari ko makamantan haka da kuma neman gano wasu al'amura waɗanda ke faruwa ko suka faru ko za su faru a wannan duniya to wannan haramun ne da hujja ta alqur'ani da sunna malam yace kai ba wai a qur'ani da sunna kadai da mu musulmi a yau muka yi imani da su ba dukkanin annabawa da manzanni gaba ɗaya sun yi wa'azi game da haramcin waɗannan al'amura bayan nan malam yayi maganganu waɗanda ya ɗibo su daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sake ɗibo maganganu daga manyan masana irin su al'imamul allamatul ƙarrafi da makamantansu ƙarshe in ba ku manta ba sai yi wata magana wadda ne mana alkawari a kai ya ce littattafan sihiri a wannan zamani sun yaɗu sun kewaye kowace ƙasa kowane birni kowane gari ba don komi ba saboda irin yadda al'umma suka samu kansu na lalacewa dangane da addini da kuma neman duniya a wannan wuri ne malam ya hujja da wani shahararren littafi nashi mai suna kutubun hazzara ulama minha ko kutubun hazzara minha ulama wannan littafi gashi jama'a mujalladi biyu ne ina so zan ainihin wato yi amfani da kaɗan daga abin da malam ya faɗi a cikin wannan littafi dangane da ɗaya daga cikin littattafai waɗanda aka jarabtu da su musamman a wannan ƙasar tamu ta Najeriya. A Najeriya musamman ta Arewa, a Najeriya ta Arewa musamman zariya binnin ilimi da ake cewa, Allahu Akbar, wannan littafi ba wani littafi bane shine littafin Shamsul Ma'arif al-Kubra wanda Ahmad dan Ali Albuni ya rubuta shi da kuma ainihin ɗaya littafin shi Manba Usulul Hikma waɗanda waɗannan littattafan su ne nakan yawan misali da su ba don su kaɗai bane sai don waɗannan littattafai su ne ainihin aka fi jarabtuwa da su wajen yin tsafi a wannan gari da kuma wannan nahiya tamu da ake kiranta arewacin Najeriya waɗannan ba su daga cikin abin da suka ɗaukaka darajar Zaria a matsayin ta na binnin ilimi wasu ƴan baya ne waɗanda suka lalace da son duniya suka ƙirƙiro ainihin amfani da waɗannan littattafai ba don kuma saboda neman duniya da suka tasa a gaba ga wannan littafi a hannuna kutubun hazara min ulama a mujalladi na farko zan ɗauko karatu tun daga shafi a shafi na ɗari da ashirin da hudu a inda malam ya ce wa min kutubi sha'awazati wa sihar na daga cikin littattafai na 'yan tsubbu da kuma 'yan duba sai ya ce alkitabul wahid wal khamsin littafi na dari da hamsin shamsul ma'arif da ahmad ibn ali albuni almutawaffa sanata sanatain wa 20 wa 600 hijriya ya rasu hijira na da shekara 622 shi wannan mutum sunan littafin shamsul ma'arif al-kubra sunan mawallafin ahmad dan aliyu albuni shekara ɗari shida da ashirin da biyu ta hijirawa rasu kagan ka lissafa za ka samu yau kwatankwacin shekaru ɗari takwas za ka samu da goma sha biyu da rasuwar shi ɗari takwas da goma sha biyu da rasuwar shi قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ورعاه wani babban malami mai suna Sheikh Abdullahi dan Jibrin Allah ya tsare shi ce hadal kitab wannan littafi Shamsul Ma'arif min kutubul kharrafin na daga cikin littattafan yan damfara masu kiran ƙarya suna ci da sunan addini wa qad shahanahu mu'allifuhu bil akazib wal khurafat al batila mawallafin wannan littafi ya cika littafin da ƙarirai da kuma ainihin wato kirkire-kirkire da shirme waɗanda suke na bankaura wafihi aqaidu batila yakfuru man i'taqadaha a cikin wannan littafi akwai munanan aqidoji wanda duk ya kudurce su to babu shakka zai zama kafiri wa huwa aidan kuma har yaushe wannan littafi mali'un bi umuri sa'iri a cike ike da al'amura na ainihin wato sihiri wal kahana da duba da ainihin bokanci wa fihi wa aksaru man yaqtanihi humus sahara mafi yawancin waɗanda zaka ga sun rungumi wannan littafi sun ainihin wato bashi muhimmanci to ba wasu bane ɗan duba ne ɗan tsubbu ne matsafa ne wa ahlus sha'awa da kuma waɗanda suke yan rufa'ido da makamantansu faqad hasala bi sababihi mafasid wa adrar awqa'at jama'atin kathira fi anwa'in min al-kufriyat wa dalala sakamakon wannan shedanin littafi na Shamsul Ma'arif al-Kubra al'ummomi masu ɗimbin yawa sun fada cikin kafirci iri-iri da bata nau'i-nau'i wabbarar bil umma kuma wannan littafi ya cutar da al'ummar musulunci an kashe mutane da yawa ta hanyar tsafe-tsafe da wannan littafi an nakasa an tsiyatar an kora an tayar da hankali an kashe aure an lalatar da zumunci mai ɗimbin yawa ta hanyar abubuwan shirka da ke cikin wannan littafi amma mu musulmi abinda muke cewa shine abinda Allah ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah ba su isa su cutar da kowa ba da wannan sihirin nasu sai dan Allah ya bada izini amma kuma cewa Allah ya bada izini wato da sanin Allah baya nuna Allah ya yarda da abu inna ma ana so a tabbatar da ilimin Allah ne al'azali cewa komai kafin ya faru Allah madaukakin sarki ya san zai faru kuma ya kyala abin ya faru ne domin haka ya tsara ba dan ya fi karfin shi ba wannan littafi ya cutar da al'ummomi masu yawa fanan sahu kullu muslimin bil bu'd anhu muna nasiha ga kowane musulmi ya nisanci wannan littafi waman hasala alaihi wanda duk yake da wannan littafi falyuharriqhu to ya kona shi kama nan sahul muslim bi qira'ati kitabillahi ta'ala kamar yadda kuma muke nasiha ga musulmi ilazanci karatun littafin Allah madaukaki wa kutuba wa kutubi sunnatul mutahhara da littattafan sunna masu tsarki kas sahihaini kamar bukhari da muslim والسنن كما سنن أبي داود على الترمذي النسائي كتب التوحيد الصحيحة التي تفهم توحيدي إن جمتتو كما كتاب التوحيد الإمام ابن خزيمة ففيها ما يحفظ على المسلم دينه وأمانته أتكي ودنا التي تفهم akwai ilmomi ingantattu waɗanda za su tsare wa musulmi addinin shi da kuma ainihin amana aƙidar shi wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shi fi sanin daidai fatawa islamiyya idan kana son ganin wannan maganar to ka karanta littafin fatawa islamiyya wadda tattaruwar fatoyi ne na manyan malaman duniya aka hada a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da biyar duk wani ɗan boko da ke jin wannan maganar tawa to ya samu fatawa islamiyya ta turanci shi ma zai gani insha Allah ta'ala kuma za mu printing da photostat daidai wannan shafin na turanci domin yan boko a isar musu da wannan sakon domin wannan littafin na daga littafin da ake dauka ake musu tsafe-tsafe saboda a ciki suna ganin ga sunan Allah a jiki amma cewa ana amfani da sunan Allah ne kadai ba dan kuma ba sai dan ainihin kafirci malam mashure ce fa hadal kitab kaga wannan littafi mali'un bil kadhib cike yake da ƙarya wa da kuma ainihin sharri da kazafi wa tamwih da haifar da rudani wal ikhbar batilan an mustaqbalat al hawadith wa ghaibat al umur da kuma ainihin bayar da labari na ainihin abubuwan da wai ba su faru ba ana bayyana ba su faru da al'amura waɗanda suke ainihin na gaibu ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye mala yace wa kad hazzara sheikh alawi al-maliki minhu hatta alawi al-maliki sai da ya tsoratar game da wannan littafi wa zakarahu tahta fa'idati dhikri al-ulama kutuban la yanbaghi lil insani an yanqula minha hadithan illa ba'da al-muraja'a wat tanqid alawi al-maliki da ya tashi ya ambaci wannan littafi ne a ƙarƙashin maganar da malamai suka game da wasu tafai waɗanda bai halatta mutum ya ɗauko hadisi a ciki ba sai ya tabbatar cewa ya tace kuma ya koma ya dubi wannan hadisin a asalin littafin da aka ce a koma a duba shi yace to wannan littafi yana daga ciki duk inda ka ga hadisi a wannan littafin to kafin ka aiki da shi ka tabbatar cewa ka tantance kuma ka koma ka bincike shi a asalin littafin da aka yi da'awar an ɗauko shi in ba haka ba karka amince bal ba'daha yaghlibu fihi dhikr al-ahadith al-mawdu'a ce waɗansu irin waɗannan littafan ma sun fi rinjaye wajen ambata hadisan ƙarya wa zakar hadha al-kitab alawi al-maliki sai ya ambaci wannan littafi qultu malam ya ce ni ko sai na ce ya laita shar ya ce kai co irin wannan ainihin sharri allazi fi hadha kitab wanda yake cikin wannan littafi muqtasiran ala hadha babi ala khuturatihi ina ma da a ce hadarin da ke cikin wannan littafi kadai ya tsaya ne ga hadisan ƙarya to da da sauki walakinahu ta'addahu ila sahihi tauhid wannan littafi na daga cikin mafi munin hadarin shi to yana lalatar da ingantaccen tauhidi fa huwa kitabu talasin wa sihr wannan littafi littafi ne na surkulle littafi ne kuma na tsafi wa bi ta'birin mujaz malam yace kai in dai mun so mu takaice maka bayani dangane da wannan littafi sai mu ce huwa kitabu shirkin wannan littafi ne na shirka yad'u ilaihi kuma yana kiran al'umma ne zuwa ga shirka wa yu'allimuhu lin-nas kuma yana karantar da mutane ainihin ita shirka din karshe sai malam mashhur yace wa ilaika akhi al-qari amsalatun mimma fi hadha al-kitab min ash-shirkiyat ya kai dan uwa mai karatu na daga cikin ainihin misalan shirka da ke cikin wannan littafi kashi sai ya kawo maka yace ya zo a cikin shafi na 401 ma nasuhu yace wa li harfin ba khalwa wa khadimuhu mahya'i yace kaga daga cikin harfa da kake gani na larabci to akwai harafin ba to harafin ba yana da wata daraja da yake bantu da ita kuma daga cikin waɗanda ke mai hidima cikin aljanu kaji cikin mala'iku afwan daga ciki to akwai mala'ika wai mahya'ilu fa idza aradta istikhdamahu idan kana son wannan ainihin wato mahya'il yayi maka hidima wato wannan mahya'il imma ya zama wani aljani ne wani shedani ne ko wani mala'ika ne amma a ilimin su dai abinda aljani ne kawai da wannan suna ina fata an gane to in kana son wannan aljani maka hidima uktubul harfa wa ba'hu fi ra'sika ba'da ar-riyada bayan kayi motsa jiki motsa jikin ba irin motsa jiki da ka sani ba wasu abubuwa ne waɗanda ba za mu kwance su a nan ba balle ka san sirrin su ba bayan kayi wannan riyada to rubuta wannan harafi na ba ka dora aka watlud da'wa ka karanta ainihin addu'a akwai wani ainihin surkulle da ya ka a wurin walƙasam da kuma ainihin wato alƙasam wato magiya da ake wa shi irin wannan shedanin aljani dubra kulli salati bayan ka'idar da kowace sallah so 31 watlul azima watlul azima sannan ka karanta wannan ainihin wato zikiri na surkulle war riyaba da kuma wannan ainihin zikiri na riyaba kafa 40 an gane a duk yini daya sai ce fa innal malika fa innal malaka shi mala'ikan kaga kenan mahaya'il din kaga mala'ika ne yahduru zai halarto wa yaqdi hajataka zai biya maka bukata wa mahma aradtahu tabakhkhar duk sanda kake bukatan shi to shafa irin wannan turaren wa taqul sai ka ce ajib ya khadim harfal ba ajib ya khadim harfal ba ya kai bawan harafin ba to matso amsa fa innahu yahduru to zai zo kaga wannan shirka ce to wannan kadan daga ciki kenan gashi nan malam ya misali akan su daya bayan daya dan haka ina fatan dan uwa ka samu wannan littafi kutubun hazzara minhal ulama zai taimake ka ba a wannan babin ba kadai hatta a kowane fanni daga cikin fannoni na ainihin littattafai waɗanda kake haɗuwa da su domin daga cikin su ka san wanne ne abin dogaro wanne ne kuma ainihin ba abin dogaro ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare imanin mu idan ba ku manta ba da watan azumi da muke tafsiri daidai lokacin da muka zo ayar suratul baqara wadda take magana akan wattabu umatil shayatin ala mulki sulaiman na tattauna mana ire-iren waɗannan kabara daga cikin manyan matsafa waɗanda ake kafa hujja da su a duniyar tsafi gaba ɗaya da kuma duniyar matsafan Najeriya da Afirka shine as-sayyidur ra'is wato Ibn Sina Ibn Sina katafaren matsafi ne wanda ya kware da tsafi kuma ya kai ya komo sai dai Allahu akbar Allah ya nufe shi da ainihin tuba a ƙarshen rayuwar shi kamar yadda zan zo in karanto mana wannan littafi da ke hannuna ɗaya daga cikin littattafan shi ne wanda yake cike da tsafi da abubuwa waɗanda kai in ka ji su zaka ce to barin yan tsubbu da bokaye a gari to na taimakawa wajen batan mutane da salwantan ƴaƴa da haka makabarta da yin wasu al'amura waɗanda ake ganin cewa waɗannan al'amuran babu shakka halaka ne gashi ar-ruhaniyat al-musamma kanzul asrar fi istihbar al-jinn wa sarf al-ummar wannan littafi cikakken sunan shi kaji ar-ruhaniyat amma an fi sanin shi da kanzul asrar taskar asirai dangane da kiran aljanu da kuma korar aljanu din kashi nan ibn sina shi ainihin ya rubuta wannan littafi amma wannan littafi lallai ka sani da cewa littafi ne na tsafi Allah madaukakin sarki ya kiyaye daga cikin irin tsafe-tsafen ga sunan za ka rinka gani inda ba a ce ga kaza wanda ba a yi a koruwa ne ga kaza wanda ba a tirsasa wance tasowa ne ga kaza wanda ba a yi a kashewa ne ga kaza wanda ba a sa wane ya ki wance ga kaza wanda in an yi wane zai kasa saduwa da matar shi wance za ta kasa aure wance za ta ki yadda ta tare gidan miji duk waɗannan ga su jama'a kafirci ne suna tattara a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya sani waɗannan littafai jama'a mun tara su ne saboda da'awa zuwa ga tauhidi da kuma tsoratar da al'umma in ba don komai ba ko ba don haka ba da yadda ka ji waɗancan manyan malamai su malam jibril sun yi bayani da abin da ya dace shine waɗannan littafai a ƙona su amma kai da kake ɗalibin ilimi baka nuna game da harkar tauhidi ba babu shakka akwai haɗarin mallaka waɗannan littafai da kuma cewar za ka yi nazarin waɗannan littattafai don ba komai ba ne hallaka za su kai ka zuwa gare shi a cikin littafin an kawo tarjamatun ra'is ibn sina wato tarihi shi ne littafin domin wannan littafi an samu wani malami mai suna abu sulafa alfaridi almunajjim ya zauna wai ya yi ainihin tahqiqin littafin shi ma malami ne irin na tsubbu Allah madaukakin sarki ya tsare mu amma fa shi ma da ya gama kawo tarihin wannan malamin sai ce qala ibn khillikan al-imam ibn khillikan al-imam ibn khillikan shine mai littafin wafayatul wafayat da littafin nan muna da shi a makarantar wafayatul a'yad mai wannan littafin gashi wanda ya rasu a ainihin hijira na da ɗari shida da tamanin da ɗaya wa fayatul ayan wa abna'u abna'iz zaman mana yana tarihin rasuwar manyan malamai ne da kuma rasuwar ƴaƴan ƴaƴan wannan zamani wato wannan zamani nasu na ƙarni na shida zuwa na bakwai to da mutanen da suka rayu a zamanin da ƴaƴansu da jikokinsu yake tarihi littafi ne babba mujalladi tara ne ko takwas bari ku ji abin da yace yace summa ghtasala ibn sina wa taba daga ƙarshe ibn sina sai ya wankan tuba kuma ya tuba wa tasaddaqa bima ma'ahu 'ala al-fuqara duk dukiyar da ya mallaka gaba ɗaya sadaukar da ita ga talakawa wa radda al-mazalim duk zaluncin da ya yi ya mayarwa da waɗanda ya zalunta saboda 'yan tsubbu da matsafa irin dukiyar da suke tarawa daga dukiyar da za ta zama ta hanyar tsubbuce suke suka tsururuce ta ta haramun sai kuma wadda aka hallaka wani aka kwace dukiyar aka yi wani asiri aka mallake abin shi to duk ire-iren wannan dukiya ya tabbatar ya mayarwa da masu ita wa ataqa mamalikahu bayin shi ya yanta su kaf wa ja'ala yahtimu alqur'ana fi kulli salasin ya zama duk kwana uku yana sauke alqur'ani thumma mata rahimahullahu yawm aljum'ati almubaraka ranar juma'a mai albarka ya rasu fi shahri ramadan almu'azzam a cikin watan ramadan mai girma sanata 28 wa 400 hijriya hijira na da shekara 428 kun ji yadda ibn sina ƙarshen shi ya kyau tun da mutumin nan ya tuba gashi manyan malamai sun yi shaidar ya tuba a cikin littattafansu me yasa har yanzu ake faɗakar da mutane game da sharrin abubuwan da ya aikata me yasa ba za mu ja bakinmu mai shiru ba me yasa malamai da marubuta ba su yi shiru ba saboda ana ci gaba da buga waɗannan littattafai to tunda har littattafan suna yaduwa to wajibi ne jama'a a ci gaba da yada fadakarwa a rubuce da kuma a bayanance a kuma kowane zamani da aka san cewa littattafan na yaduwa a kuma kowane gari da aka san cewa waɗannan littattafai suna yaduwa wajibi da ainihin a fadakar da mutane game da sharrin wannan ainihin malami a lokacin da ya aikata sharrin amma kun aka dubi janibin yayi ya tuba sai a rinka roƙa mishi gafara jama'a mun fahimta wannan shine abin da yake wajibi jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka in ba ku manta ba da watan azumi na zo da littafin wani shi ma wani zindiki ne shi a garin Huntuwa shi da Hausa ma ya rubuta Hausar ajamanci ba shi nan ya rubuta wannan littafi ya sa wa littafin san kowa kin wanda ya rasa ya sa fihi asrarun mujarraba san kowa kin wanda ya rasa ice a cikin wannan littafi akwai wasu sirrori waɗanda an jaraba su an ga sun ci kuma sai ya ce sai an gwada akan san na kwarai talifu abubakar ibrahim sunan mawallafin abubakar ibrahim layin tafoki road funtuwa gashi da hannun shi ya rubuta da ajamanci an fahimta to inda za ka gane duk wannan al'amuran nasu jama'a neman duniya ne tsakanin mata da kuma kuɗi a shafin farko na wannan littafi kaji yaudara bayan ya fara da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam sai ce fa'idatun maganin sammu jawo hankalin mace kaji maganin sammu na jawo hankalin mace kaji mace kenan sai ka mata sammu zaka ja hankalinta ta soka wani irin zaman aure za a yi za a yi zaman auren soyayya gashi nan sai ya ci gaba da faɗi da irin hatimi da murabba'ai da cross har da irin na kiristoci duk wanda za a rubuta gashi nan a gasu nan kaf gashi nan da hausa ne wannan gashi sunan littafin kenan sanan suna sai da shi a kasuwannin littafai sai an gwada akan san na kwarai an fahimta jama'a to kun ga waɗannan jama'a bai yiwuwa a ce ana yada ire-iren waɗannan littafan tun ana yada su da larabci an zo ana yada su da ainihin hausar ajamanci an zo ana rubuta su da hausar boko ana yada su jama'a a ce kuma wai mu da ke da'awar tauhidi muna da'awar abbar ire-iren waɗannan barnace-barnace ko kuma mu ja baki mai shiru wai saboda kada kan musulmi ya rabu ai masu aikata waɗannan abubuwan ba musulmi ba ne arna ne duk mutumin da zai tsafi duk mutumin da zai tsumbu duk mutumin da zai bokanci duk mutumin da zai duba to babu shakka wannan arne ne saboda haka maganar a nemi haɗin kai da shi a matsayin wai shi musulmi ne wannan ma wata yaudara ce wannan wani kundi ne shi ma na wani zindiki wanda shi da hausar boko shi ya rinka rubuta abubuwan ma gashi duka amma fa za ku gane cewa mutanen nan maha'inta ne kuma mayaudara ne duniya kawai suka tasa gaba nan gashi in ya kawo hatimi gashi nan sai ce maganin buga kuɗi kaji maganin buga kuɗi ko kun fahimta jama'a to yanzu don girman Allah mutumin da zai je fashi da makami ko ya fito takara ya saci kudin jama'a sai ji cewa zai je ya kwanta gaban wani da ke da'awar malamta ya nuna mishi hanyar da zai ya buga kudi ta hanyar tsafi ka gaya mini yadda ike waɗannan zindikai in sun samu mulki ba za su ɗaure wa waɗannan arna gindi ba kun manta wancan arne mai mata tamanin da wani abu a garin bidda ta jihar Niger lokacin da malaman musulmi suka yi kanshi aka fara mishi raddi aka yi yunkurin a haɗa shi da hukuma ta kama shi me yace yace hukuma ta kama shi mana jama'atu nasrul islam da suka yi fatawa akan shi jinin shi ya halatta je ka sami shugaban su na Kaduna dattijo makarfi ka je ka same shi ka ji nawa aka ba su naira miliyan ɗari aka baiwa jama'atun nasirul islam suka ja bakinsu suka yi nur suka janye wannan fatawa a kan shi don girman Allah idan ba malanta ike ta tsubbu da tsafi ga waɗannan mutanen da ake neman su ɗauki hukunci a kan shi ba me yasa hukuma za ta kawo naira miliyan ɗari ta bai ƙungiyar musulunci ta janya fatawa akan wani ka gaya min mecece alaƙar me zai sa amma NTA sai suka tafi suka yi full coverage da full documentation akan shi aka je aka yi hira da shi da matan da sauransu daga zaran sun je neman magani a wurin shi ne wannan tato daga Ilori wannan tato daga Kwatan Karfe wannan tato daga kaza shikenan kawai sai asirce ta shikenan sai ta zauna wata har abada mijinta ba zai sake samun labarin ta ba sai a dauka cewa ta bata ne domin dama matar aure za ta tafi wurin dan tsubbu za ta ce wa mijinta ga inda za ta je to tana zuwa ya tsubbace ta yi mata asiri ta zauna gidan shi waye sai ina ta je ƙarshe sai zai ce matan ma sun fi guda 88 to kai in ka dubi yadda yake samun matan ai babu mamaki su wuce 88 din to jama'a kun ga waɗannan al'amura suna daga cikin abubuwan da ke tarwatsa kan al'ummar musulmi a ƙasar nan idan muka ce masu yin waɗannan abubuwan kafirai ne sai a ce muna kafirta musulmi waɗannan jama'a ba musulmi bane wanda duk yake tsafi ya kashe ko ba ya kashe ba wanda duk yake tsafi ya buga kuɗi ko ba ya buga kuɗi ba yayi tsafi ya samu kuɗi ko yaya ya je ya soke kaza a makabarta wallahi alazim wannan ba musulmi bane kafiri ne kuma duk wasu al'umma da za su ga cewa su yi rufa-rufa tare da irin waɗannan mutanen wallah za ta fasu kuma Allah maɗaukakin sarki zai tona asirinsu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu mu dai dama wa'azi muke ko muna karanta littafi ne na wa'azi mai suna al-kaba'ir wallafar al-hafiz az-zahabi a inda ya bayyana cewa asiri da duba da tsubbu da bokanci da boli to duk waɗannan abubuwa kafirci ne duk abin da baka nema ka karanta alqur'ani ka karanta sunayen Allah ka daga hannayenka ka roki Allah madaukakin sarki ka sanya bayin Allah malamai ne su masu karatu ko ko ba malamai bane masu karatu ka sanya iyayenka ka sanya matanka ka sanya ƴaƴanka su taya ka addu'a wannan ya isar maka idan Allah ya nufe ka da biyan bukata bukata ka ta biya madalla idan Allah bai nufe ka da biyan bukata ba wallahi alazim karka taɓa damuwa domin baka yi asara ba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a musulmi zamu dawo mu karasa karatun wannan babu a inda malam yace wa haddus sahir wa haddus sahiri alqatl li'annahu kafara billah aw zara al-kufra bayan da ka gama jin matsayin tsafi da duba da tsubbu da bokanci to menene matsayin mutumin da aka kama shi yana tsafi mutumin da aka kama shi yana duba ko yana tsubbo ko yana bori ko bokanci menene hukuncin shi a musulunci malam yace wa haddu sahiri al-kufr haddin al-qata al-qatl wato haddi iyakar dokar da take kan wanda ainihin wato yayi sihiri to al-qatl kisa li'annahu kafara billah domin ya kafircewa Allah aw zara al-kufra ko kuma yayi abin da ya kusanci kafirci قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات a cikin hadisi annabi yace jama'a ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakar da masu yin su wannan hadisi in baku manta ba an karanta shi a can baya malam yace fa zakara minha as-sihr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ciki ya ambaci sihiri malam yace falyattaqil abdu rabbahu bawa ya ji tsoron ubangijin shi wala yadkhulu fi ma yakhsiru bihi ad-dunya wal akhirah kada bawa ya shiga cikin abin da zai asarar duniyar shi da lahirar shi wa yurwa an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala kuma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace حد الساهر ضربة بالسيف حدي hukuncin da ke kan mai yin sihiri to a sare wuyan shi da takobi mana yace wa sahihu annahu min qawli jundub ingantacciyar magana wannan ba hadisi ne marfu'i daga annabi ba sai dai abin da ya tabbata shine daga jindub ainihin wato shi aka samo wannan fatawa ta tabbata bayan da malam ya tahrijin ainihin wato wancan asalin hadisi da aka ce daga annabi ne yace Tirmidhi ya fitar da shi hakanan al-Imam Abdul Razzaq hakanan al-Imam al-Baghawi a cikin littafin Mu'jam as-Sahaba hakanan al-Imam Ibn Adi a cikin littafin al-Kamil haka al-Imam Ibn Qani a cikin littafin Mu'jam as-Sahaba hakanan al-Jassas a cikin littafin Ahkam al-Qur'an hakanan al-Imam al-Hakim a cikin littafin al-Mustadrak hakanan al-Imam ad-Darqutni الإمام الرام هرمزي أتكلم التافش المحدث الفاصل الإمام الطبراني يفتد أن حديث شيما أتكلم التافش المعجم الكبير هكذا الإمام أبو نعيم أتكلم التافش معرفة الصحابة بيهكي أتكلم التافش سنن الكبرى فتد شيء الإمام البغوي يفتد أن حديث أتكلم التافش مصابيح السنة هكذا الإمام ابن عساكر الإمام ابن العثير أتكلم التافش أسد الغابة hakanan almizi a cikin littafin tahzibul kamal bayan duk da ya gama kawo waɗannan bayanan waɗanda suka fitar da wannan hadisi a matsayin shi na marfu'i ya tattauna mas'ala dangane da cewa abin da ya tabbata gaskiya shine wal hadithu marfu'an ba'afahu al-bayhaqi wa ibn al-arab fi 'aradat al-ahwazi والحافظ ابن حجر في فتح الباري وابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج yace a gaskiyar lamari duk da an ce wannan hadisi daga annabi ne amma lafazin shi din nan daga annabi to al-Imam al-Baihaqi da Ibn al-Arabi da al-Imam Ibn Hajar da Ibn al-Mulakkan dukkanin su sun ce bai tabbata daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma kun san shi zahabi a cikin littafin ya ce haƙiƙanin al'amari hadisin ya zo ne a cikin fatawar sahabi jundub yace to wannan fatawa al-Imam al-Bukhari shi fitar da ita a cikin littafin At-Tarikh al-Kabir haka nan al-Imam ad-Darqutni haka al-Imam at-Tabarani a cikin littafin Mu'jam al-Kabir da al-Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra da al-Imam Abu Nu'aym a cikin littafin Ma'rifatu as-Sahaba da al-Imam ainihin wato Abu al-Qasim al-Baghawi mu'jam as-sahaba hakanan ibnu asakir hakanan al-mizzi a cikin littafin tahzibul kamal sai ce min tariqi abi usman an-nahdi an jindub annahu qatala sahiran kana inda al-walid ibn uqba thumma qala afatatuna as-sihra wa antum tubsirun wa isnaduhu sahih yace an samo shi da hanyar al-imam abu usman an-nahdi tabi'i ne ya samo shi daga jindub jindub sahabi ne shi wannan ainihin sahabi ya kashe wani mai sihiri a gaban wani sarki mai suna alwalidu dan uquba sannan ya karanta wannan aya da Allah yake cewa yanzu nan kwa aikata sihiri a halin kuna ji kuna gani malam yace wannan ya tabbata ainihin isnadi ne mai inganci ya sake cewa wa akhraj al-hakim fi mustadrak bi sanadin sahih ila al-hasan al-basri annahu qala إن أميرا من أمراء كوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ جنده wani mai sarauta ne daga cikin sarakunan musulunci a ƙasar kufa labari ya zo gare shi cewa ga wani yana ainihin yin sihiri yana rufa ido ai yana wasanni yana nuna wa mutane a gaban mutane an fahimta jama'a labari ya kai zuwa ga wannan ainihin malami mai suna jindub fa aqbala bi sayfihi ya tinkaro wannan dan sihiri da takobin shi washtamal alaihi yay kanshi falamma ra'ahu darabahu darbatan bi sayfihi ya ainihin datse shi da wannan ainihin wato takobi nashi fatafarraqa an-nasu anhu sai mutane suka ji tsoro suka watse faqala sai ce ayyuhan nas ya ku jama'a lan tura'u ka ku tsorata inna ma aradtu sihra إنما أردت السائرة من سهرين شين نفا فأخذه الأمير سيسرك يكام شفاح بصه يدوري مالم فلما بلغ ذلك سلمان فبلغ ذلك سلمان رضي الله عنه فقال بئس ما صنع لأن دلابار يكي وندتين صحابي sai ya ce Allah wadaran abin da malamin ya aikata da abin da mai sarautar ya aikata lam yakun yanbaghi li hadha وهو إمام يؤتم به يدعو سائرا يلعب بين يديه ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف بكمات أتي سيكي يكرا mai ainihin sihiri yana nuna wa mutane sihiri a gaban shi ba bai kamata ba to shi kuma bai kamata wannan malami ya zarbaɗe ya ainihin zo gaban sarki ya datse wannan dan sihiri ba ko kun fahimta jama'a dan haka yana zargin malamin akan abin da ya ba daidai bane tare da cewa haka hukuncin yake amma kuma ya dauki doka a hannun shi yana kuma zargin sarkin shi kuma ba daidai bane ya daure wa waɗannan irin mutane gindi bayan duk da malam ya ainihin wato ka wannan sai sake cewa wa akhraj abu al-faraj al-asbahani fi al-aghani bi sanad hasan ila al-hasan ayda anna al-walid ibn uqba kana indahu sa'ir yurihi ko ay katibatayn taqtulani fatahmilu ihdahuma ala al-ukhra ha ay taqtatilani فتحمل إحداهما على الأخرى فتهزمها فقال له الساهر أيسرك أن أريك هذه المنهزمة ومنهزمة تغلب الغالبة فتهزمها قال نعم وأخبر جندب بذلك فاشتمل على السيف ثم جاء فقال آه افرجوا فضربه حتى قتله ففزع الناس فقال أيها الناس لا عليكم إنما قتلت هذا الساحر لئلا يفتنكم في دينكم فحبسه قليلا ثم تركه ولم يصرح الحسن في الإسنادين السابقين بالسماع ولم يروى القصة بصيغة تحتمله ولكنها صحيحة لورودها من طرق أخرى منها غير الأولى wannan kuma riwaya ta yi kama da waccan wani dan sihiri ne a gaban mai sarauta yake ainihin wato abin nan samar da kamar wasu yar bebe haka ko mutum mutumi guda biyu ga sunan suna fada da juna har daya ya ainihin dauki daya kawar ya hallaka ko ya kashe shi sai abin ya roƙa jama'a sarkin abin ya bashi mamaki sai shi wannan dan sihiri ya ce ko za ka yi farin ciki ranka da in na nuna maka yadda abin yake sai sarkin ya ce eh wato yanzu sarkin ya da a nuna mai yadda ma sihirin yake da labari ya kai ga jindub sai ya to da takobin shi ya sadado yana zuwa sai ya ce wa jama'a ku bude sai suka bude hanya yana shigowa sai ya datse wannan dan sihiri sai mutane suka firgita suka watse sai ya ce jama'a ku dawo ba da ku nake ba wannan matsafin na yau kanshi sarki ya kama shi ya dan rufe shi kadan sannan daga baya ya kyale shi to malam ya ce wannan riwaya ga banda waccan ta farko da mu karanta da za ta karfafe ta to ga kuma wannan ma akhrajahu al-baihaqi wa min tariqi ibn asakir fi tarikh dimashq من طريق ابن وهب عن ابي الاسود ان الوليد بن عقبه كان بالعراق يلعب بين يديه ساحرا وليد دان ساحر وليد دان عقبه yana da sarauta a iraq wani dan sihiri yazo yana wasa da sihirin a gaban shi fakana yadribu ra's ar-rajul thumma yasihu bihi fa yaqumu kharijan ha fa yartaddu ilayhi ra'suhu sai ya sa takobi sai ya datsa wuyan mutum sai mutumin yayi ihu sai kuma sai ya tashi sai ya dauki kan mutumin sai ya mayar faqalan nas sai mutane suka ce subhanallah yuhyi al-mauta sai ki ya tabbata ga Allah wannan mutum kaga yana rawar da matattu wa ra'ahu rajulun min salih al-muhajirin fa nazara ilayhi wani bawan Allah cikin mutanen kirki cikin sahabbai muhajirai sai ya dubi wannan mutum da kyau فلما كان من الغد اشتمل عليه سيفه yayin da gari ya waye kashe gari sai ya dauko takobe shi fa yazhabu yal'abu la'abahu zalika wancan yaje ya fara wannan wasa na nuna mutane sirri fa ikhtarata ar-rajul sayfahu mutumin nan ya zari takobe shi fa daraba urqahu ya datsa wuyan dan sihirin ta fa qala sai ce in kana sadiqan falyuhi nafsa idan da gaske ne yana rawar da matattu sai rawar da kanshi Allahu akbar فأمر به الوليد ها كم فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن في عينه شي وليد ya sanya wani mutum mai suna dinar shine ainihin mai kula da kurkuku wa kana rajulan salihan shi mutumin kirki ne shi wa shi ne kula da sihirin kuma kun ga shi wanda ya baka kan shi ma ce mutumin kirki ne fasa jinahu tamatin da shugaban kasa ko gwamna ko aminu ya ce a rufe shi sai kama shi ya rufe shi fa'ajabahu nahwa rajul amma shi kuma sai ya sha'awa abin da mutumin ya shiwa shi shugaban kurkuku fa qala sai ya ce atastati an tahru na bude maka kofa zaka iya gudu qala na'am yace eh qala fakhruj fita ka gudu la yas'aluni Allah anka abadan har abada ba zan yadda Allah ya tambaye ni game da kai ba isnaduhu qawiyyun malam yace isnadin mai karfi ne to kun ji wannan jama'a a takaice malam mashhur ya tattaro waɗannan riwayoyi ne kadai dan ya nuna mana tabbaci da kuma ainihin babu shakka dangane da cewa maganar da zahabi ya cewa sahihiyar magana jundub dan abdullahi albajali shine ya aikata wannan ainihin kisa ga wannan dan sihiri kenan kamar yadda in ka karanta littafin sarin battar a farkon farkon shi ya tattauna hukunci ya tabbata sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda ga ruwayi za mu ji da gare shi shi ma duka hukunce hukuncen da suka bayar kenan a zamanin suna khalifanci kenan duk wata gwamnati na daga cikin wajibin ta shine na farko ta yada tauhidi kuma ta go bayan yada tauhidi na biyu na daga cikin aikin yada tauhidi to tsarkake ƙasa daga shirka to daga cikin manyan mushrikai su ne waɗannan masu sihiri da waɗannan masu rufa ido da haka kamar yadda SSS suke yawo wuraren da ake wa'azozi to wajibi ne su rinka yawo wuraren da ake ire-iren waɗannan abubuwa a gefen kasuwanni da wuraren da jama'a ke taruwa domin su rinka kai rahoton tattaruwar waɗannan mutane waɗanda ke ɓata al'umma ba don komai ba domin a tsarkake ƙasa daga shirkar masu shirka mana yace wa qala bajalatu ibn abda bajalatu dan abda yace atana kitabu umar radiyallahu anhu qabla mautihi bi sana sayyidina umar kafin ya rasu takaddar shi ta zo mana da shekara guda ma'ana takarda ce daga shugaban ƙasa ta zo tana cewa a miƙtulo kulla sahirin wa sahira duk wani mai sihiri namiji da mace to ku kashe su wannan ainihin doka ta Umar al-Imam Abu Ubaidin shi rawaito ta a cikin littafin shi mai suna Kitabul Amwal da al-Imam Ibn Abi Shayba a cikin littafin shi mai suna Al-Musannaf da al-Imam Abdul Razzaq a cikin nashi littafin Al-Musannaf da Sa'id ibn Mansur a cikin littafin shi As-Sunan da al-Imam Ahmad a cikin littafin Al-Musnad haka kuma dan shi mai suna Abdullahi dan Ahmadu dan Hanbali shi ma ya ruwaito a cikin Masailu abihi wato a tambayoyin da yake wa mahaifin shi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wannan haka nan al-Imam Shafi a cikin littafin Al-Musnad haka nan al-Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra da kuma littafin shi Ma'rifatu Sunan wal Athar Ibn Hazm ma ya ruwaito wannan a cikin littafin Al-Muhalla malam yake cewa an bajala bi sanadin sahihin wa sahahun muhasmin daga bajalatu dan abda kuma is ibn hazmin da kanshi ya ingantar da wannan isnadin malam yake wa aslul khabar fi sahih al-bukhari asalin wannan hadisin ya zo cikin sahih al-bukhari ne a lamba ta 3156 dun hadha lafz sai dai lafazin ne bai daya da wannan ba kawai jama'a kun fahimta kun ji dokan musulunci kenan waye abin tafiya menene yasa malamin nan ya ruwaito daga wannan babban sahabi cewa abin da malamin can yayi da abin da sarkin can yayi duk ba daidai bane a musulunci malamai masu wa'azi ne malamai ba su ne masu daukar doka a hannu ba amma kuma su sarakuna da masu mulki da ake kiransu ulul amri wato waɗanda Allah ya danka al'amari a hannunsu na gudanarwa to su kuma masu binciken gaskiya ne da kuma aiki da gaskiya din to kun ga yin haka ko shi yake hana irin tashin tashinar da ta tashi a Najeriya shine a samu malamai na sunna su haɗa kai da sarakuna masu adalci a rinka tsayar da hukuncin Allah a bayan ƙasa to idan aka samu haka ko babu wani matashi dan bana bakwai duk ƙarfin haddashi da ilimin shi da zai tashi ya ɗauki doka a hannu amma idan malaman suka ruɓe suka lalace suka zama 'yan abiya rima a sha kiɗa idan masu mulkin suka zama azzalumai dokar Allah ba su santa ba ba su damu da ita ba balle su aiki da ita babu shakka na daga cikin jarabar da Allah yake jarabtar ƙasa shine sai a samu waɗanda za su ga cewa to bari su su yi abin da malaman suka gaza su da sarakuna to idan har al'amari ya zama haka kuma yakan zama fauda yakan zama hayaniya kamar yadda yanzu yawaye gari ya zama a ƙasar wasu da yawa waɗanda ba irin waɗannan ba sun shiga rigarsu suna ta yin ayyukan ɓarna amma suna fakewa da sunan waɗancan me yasa saboda suna ganin wasu masu addini sun bude musu kofa Allah madaukakin sarki ya tsare kenan idan ka karanta littafin as-sarimul maslul ala shatimir rasul a muqaddimar shi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta Ibn Taymiyyah ya nuna cewa a zamanin shi ne aka samu wani Kirista ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan Kirista ya zagi manzon Allah ibnu taymiya shi da almajiran shi suka je suka kamo kirista sai suka zo suka danka shi ga sarki saboda sarki zai hukunta shi da hukuncin da ya dace idan har da za a rinka samun haka babu shakka ba wai malamai ba hatta mutanen gari za su rinka kama criminals suna sakin su ai suna ainihin kai su zuwa ga hukuma amma wani abin mamaki a daidai lokacin da mutanen gari su kuma suke jefa zargi zuwa ga jami'an tsaro musamman na 'yan sanda hakan ai in an kama barawo zaka ga 'yan sanda sun sake shi su kuma 'yan sanda suna jefa zargi ne zuwa ga alƙalai alƙalai suke wakiltar sarki ko gwamna ko kaza nan kama barawo madadin akai shurin sarki sai akai shurin alƙali alƙalai shi kuma sai kaga ya sake shi haka 'yan sanda suka ce su kuma yan alƙalan kaje ka tambaye su me yasa kuke sakin barayi da marasa gaskiya da yan sanda ke kawowa sai ce saboda yan sandan ba sa kokarin gabatar da gamsassun dalilai waɗanda alƙali zai iya ginuwa a kai ya iya hukunta mutum wannan gabi wanda ya karanta harkar shari'a da alƙalanci da dokoki ya san cewa babu shakka wannan ita ce babbar matsala ga dukkan wanda yake shari'a irin hanyoyin da mutane suke bi suke tabbatar da laifi ga mai laifi ba lallai ne ya zama irin waɗannan hanyoyin ne alƙali yake ainihin karɓar shaida ba a shar'ance ko kuma a bisa hasken ilimin shari'ar da yake yi babban abin da muke cewa shine idan an kama ɓarawo kenan ko an kama mara gaskiya to a tabbatar ana da kwararan dalilai dalilai da in an kai shi ga jami'an tsaro su kuma jami'an tsaron inda da gaske suke za su gabatar da shi tare da ainihin waɗannan dalilan an fahimta jama'a a gaban mai shari'a domin mai shari'a ya mishi hukunci na gaskiya amma gaskiyar lamarin jama'a wannan magana in wasu yan sandan sun wanke kansu akai dawa wasu ba za su wanke kansu ba a makarantar nan mu kanmu wasu sun yi mana laifi ta hanyar yi mana sata ta fasahar kayan aikinmu aka je aka gabatar da su ga yan sanda da hujjojin da komai da kayan da komai amma daga baya sai suka lallaba suka ɗauki lauya suka baiwa yan sandan kuɗi sai aka batar da waɗannan kayan aka batar da waɗannan takaddun duk da aka rubuta sai aka ce ai gaba ɗaya an je babu wata hujja akan maganar Allahu akbar da yake Allah adili ne sai muka ce shikenan mun bari ga Allah amma muna roƙon Allah ya hukunta ku tun daga duniya kafin a je lahira iya abin da muka faɗi kenan da ɗan sandan da ya ɗauki rahoton da prosecutor na kotu wanda suka haɗu suka murda maganar a cikin wannan wata Allah ya hallaka su wannan dai wayar gari aka yi da kyar aka balla kofa ma ya mutu wannan kuma da kanshi ya je ya sha barasa ya bugu ya je buga kanshi da mota nan take sai gawar shi aka dauka muka ce to wannan ta duniya kenan ta lahira kuma tana nan tafi sau da aka jami'an tsaro ku ji tsoron Allah ku daina ɓoye gaskiya Allah ya ce wala taktumu shahada ku daina ɓoye gaskiya ku rinka tsayawa kuna yin adalci a cikin duk abin da za ku yi yiwuwa wannan zai sa Allah ya sassauta muku game da irin munanan halayen da kuke samun kanku a ciki ko kuma halayen da kuke saka al'umma a ciki Allah madaukakin sauki ya tsare mu dan ka jama'a kun ji wa ana bi Musa radiyallahu ta'ala anhu daga sahabi Abu Musa Allah ya kara mishi yarda أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر رواه أحمد في مسنده أبو موسى الأشعري الله يقال مش يرضايتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ثلاثة لا يدخلون الجنة متاني أكو براس شبع الجنة با مدمن خمر wanda ya dimanci shan giya ba zai shiga aljanna ba ya dimanci shan giya ba zai shiga aljanna ba iya hadisin kenan kuma dokar kenan ya dimanci shan giya ya zama mashayi giya ta kama shi ko shi shi kenan ba zai shiga aljanna ba wa qati'u rahimin haka nan wanda yake yanke zumunta ba ruwan shi da dangin shi ba ruwan shi da ƴan uwan shi ba ya sabar da zumunta wa musaddiqun bisihri hakanan duk wanda yake gaskata sihiri ba zai shiga aljanna ba rawahu ahmad al-imam ahmad iftadda ya rawaito wannan hadisi fi musnadihi a cikin littafin shi al-musnad bayan da malam ainihin ya tattauna bayanai masu tsawo dangane da wannan hadisi daga can ƙarshe in ka koma shafi na biyu yana cewa wal hadisi bi majmu'i turuqihi hasanun insha Allah wannan hadisi in ainihin wato an tattara ba shi wani walahu shahidun min hadisi ibn Umar bi isnadin sahih al-musannif sayati bi raqam wa awradahu al-musannif wa awrad al-musannif qit'a minhu wa mahall ash-shahid fi tatimma fanzurhu ma ta'liqina hunak malan ya bibi hanyoyin wannan hadisi gaba daya ya ainihin wato tattaro waɗansu riwayoyi waɗanda su suke karfafar ainihin wannan riwaya wadda ka jita wadda in ka koma ka duba sharhin zaka ga daga cikin lafazan akwai wata riwaya wadda ta zo a cikin littafin Shu'abul Iman da Sunan Kubra ta al-Imam al-Baihaqi da Sunan Nasa'i da Musannaf na Ibn Abi Shayba da Annabi yake cewa la yadkhulul janna mannan wala aq wala mudmin khamr mutumin duk da yake ainihin wato al-mannan mai gori ba zai shiga aljanna ba mutumin duk da yake saba wa iyayen shi ba zai shiga aljanna ba mutumin duk da yake dimantar giya ba zai shiga aljanna ba ya tattauna ainihin wato wannan a takaice dai yana ishara zuwa ga inganci ko nagartar wannan hadisi وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا عبد الله بن مسعود الله مدوكاكين سيكي قال مش يرضى ya ce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce arruqa wat-tama'im wat-tiwala shirk arruqa wat-tama'im tawaida balayu wat-tiwala da asiri shirkun shirka ne rawahu Ahmad wa Abu Dawud al-Imam Ahmad da Abu Dawud ba su suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi ne bayan ya gama tattaunawa yace wal hadisu bi majmu'i turuqihi hasan insha Allah ta'ala a ainihin wato can tattaunawar da ya a ƙasa sai ce wal muradu bir ruqa ma kana bi asma'il asnami wa shayatin la ma kana bi asma'illahi wa sifatihi abin da ake nufi da ruqa a nan jama'a ita ce ruqa da za a zo ana kiran sunayen gumaka da sunayen shaidanun aljanu ana magiya ana roƙon wannan aljani da ya shiga jiki ya fita to wannan ce annabi yake nufi da ainihin wato shirka ina fata an gane ba haka ba an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kanshi yana yin ruqya kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar da ainihin wato fatoyi dangane da abin da ya shafi ainihin wato ruqya da sauransu dan haka da malam ya gama kawo wannan sai ya ce wa yu'ayyiduhu ma akhrajahu ahmad والطيالسي وابو داود في مساندهم وابو داود والنس... وابو يعلى في مساندهم وابو داود والنسائي في الكبرى والمجتبى والبيهقي في سننهم وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال abin da ke karfafa cewa ruqa bari mu tsaya mu tattauna shi asalin hadisin tukuna da Imam Zahabi ya kawo ruqa ita ce hanyar da ake bi ana ambatar sunayen aljanu da gumaka da wasu ainihin wato abubuwa waɗanda ba Allah ba domin aljanin da ya kama wani ya sake shi wannan shirka ce amma idan ruqa ko ruqya ce da sunan Allah to wannan babu laifi a karanta alqur'ani ko ayi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wata addu'a to wannan babu laifi sunna ce annabi yana yi yana wa kanshi yana wa wasu malaika jibril ne mishi sannan in ba shi da lafiya matar shi Aisha ta kan yi mishi jama'a mun gane wannan da kyau abin da ake nufi da at-tama'im jam'i ne na ainihin tamima za mu zo malam zai tattauna mana ma'anar su insha Allah ta'ala tamima laya goro kambu kati duk waɗannan su ake nufi da tamima laya imma wadda ake haɗiya ko ka san cewa a ƙasar Hausa suna yin wasu ƙananan layu wanda ake sa mutane na haɗiya to wannan shirka ce haka nan kambu wanda za a ɗaura a damtse haka nan goro wanda za a ɗaura a kwankwaso haka nan kati wanda ake zuwa a yi a kafe a gida ko kaga an rataye a zaure da ƙahon rago duk waɗannan shirka ne nau'uka ne na laya jama'ar musulmi laya bata halatta ba ta qur'ani ce ko ta addu'a kowace iri ce in dai laya ce bata halatta ba hadisan da ake hujja da su na daga cikin akwai hadisin Abdullahi dan Amr da yana koyar da ƴaƴan shi manya wata addu'a wadda ƙananan saboda ba za su iya haddacewa ba sai ya mayan musu da ita a jikin allo ku ji wannan a jikin allo sai ya rubuta musu sai ya rataya musu sai su rinka karantawa suna yi shi ma haka aka ruwaito a hadisin ba cewa aka yana rubuta musu ita yana rataya musu da sunan laya ba yana rubuta wa ƴaƴan shi ƙanana a ƙananan alluna yana rataya musu a wuya suna yawo suna karantawa manyan kuma yana haddatar da su asalin wannan hadisin na daga cikin manyan hujjoji da aka dogara da shi wannan hadisin kun ji yadda aka ce an ruwaito shi a haka din ma ba sahihi bane a haka din ma ba sahihi bane ka duba littafin sahihul kalimat tayyib da kuma al kalimat tayyib din tare da takhrijin shi al-Imam Abu Dauda da Ibn Sunni su suka rawaito wannan a cikin amalin yau wal laila a haka din ma ba sahihi bane ku kiyaye idan ya zama ko da hadisin ya inganta kaga ba daukan ma'anar laya yake ba an fahimta jama'a to me kake tunani kuma balle bai inganta ba jama'a an ji wannan da kyau ka samu wani cassette wanda ne yau kusan shekara goma sha biyar akan wannan hadisin da shi da makamantan shi na sanya wa kasar ɗin plateau saboda tambaya ce aka yi daga jihar plateau a lokacin mai tambayar ya rubuto bai faɗi ko ina ma a plateau ba haka sai muka sanya wa kasar ɗin plateau to ka je ka samu wannan kasar ɗin tattauna sai wata riwaya da ake dangantawa zuwa ga as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda cewa Aisha ita kanta tana da fatoyi na cewa ya halatta a ilaya da alqur'ani wannan fatwa daga Aisha ba ta da asali kaje ka samu ainihin jeren giyar wani kasar shi ma da nayi shi a garin Maiduguri muka sanya mishi hukuncin laya na tsaya na tattauna wannan kwarai da gaske Malam Salim a cikin ta'aliƙin da yawa littafin sahihu tibbin nabawi ya ainihin kawo waɗannan bayanai gaba ɗaya tattauna su sau da haka jama'a musulmi ku daina ɗaura laya ku daina ɗaura goro ku daina ɗaura kambu to akwai wani abu mai kama da su shine wani zare akan samu ana kulli a jikin shi ana tofa wata addu'a ta surkulle ana rataya wa yara a wuya ko a kwankwaso ko a hannu na an haifi tagwaye su kuma da nasu wannan ba daidai ba ne jama'a matar da ta shahara da yin wannan anan zariya wata mata ce mai suna godi a can ainihin dogarawa can hanyar kano anan zariya wani mata mushrika ce ya halatta aje wurin ta domin karbo ire-iren waɗannan magunguna ba idan Allah azurta ka da ɗa ka rinka karanta mishi falaki da nasi kana tofa mishi babu laifi ka rinka karanta mishi kul wallahu kana tofa mishi ina ma da zaka kwaikwayi abin da annabi yake wa Hassan da Husaini yana karantawa yana tofa musu wa'izukuma bi kalimatillahi tamma من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ina roƙon Allah ya tsare ku da kalmomin shi masu cike da albarka daga duk wani mai mummunan kambin ido ko kambin baka duk wani mai mugun nufi akan ku Allah ya tsare ku yace kuma kakanku Annabi Ibrahim haka yake tofa wa ɗayan shi Isma'il da Ishaq jama'a kun ji irin addu'o'in da za ku wa ƴaƴanku dan haka kar ku ce ya za a hana ku abin da kuka saba na'am saboda wannan abin da kuka saba ba daidai bane to me za ku yi kun ji an kawo muku abin da za ku yi jama'a kun fahimci wannan wannan ita ce sunna jama'a to ku kiyaye wannan dan haka laya da direbobi suke sawa a siyarin mota shirka ce laya da mai babur yake ratayawa akan babur din shi shirka ce laya da mai jaki ko alfadari yake rayawa yake ratayawa a wuyan jakin shi ko dokin shi shirka ce laya da zaka sa a shagonka wai ta maganin kasuwa ko a daurawa yarka ta maganin farin jini duk shirka ce ku tuba ku bari ku koya wa ‘ya'yanku alƙur'ani ku koya wa ‘ya'yanku sunna tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a ku koya wa ‘ya'yanku addu'o'i na addinin musulunci su rinƙa yi ko kuma ‘ya'ya in an koya muku ku rinƙa yi domin daraja ce Allah ya baka ili ‘ya'ya ai iyaye masu tauhidi waɗanda za su ce maka ka rinƙa karanta kaza kana tofawa Allah madaukakin sarki ya tsare mu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أسا آية الكرسي أجدا ko a yi ta da kamar tsuntsu ko a yi ta da kamar ayatul kursi din dukkanin su haramun ne alqur'ani Allah bai saukar da shi don decoration ba so ko da mutum ya ce ba ya sa ba ne da nufin hirzi da nufin tsari ya sa ne don decoration to haramun ne muhammad salih al-munajjid ya tsaya tattauna wannan a cikin ainihin littafin shi kharabul buyut ko wani abu makamancin haka ɗaya kenan na biyu mafi hadari daga cikin irin wannan shine a dauki alqur'ani a mai da shi kamar tsuntsu wai ayatul kursi ba addini bane jama'a ku bari wa alaikum assalam wa rahmatullah duk wannan abubuwan ba addini bane gabari wani tsoro ne wanda galibi mu a nan ba a cika sane shi ba amma galibi a kasashen adamawa da taraba wato tsohuwar jihar gongola ko kuma north east su sun san shi kamar yadda tazargade take a kasar hausa kasan bahaushe da an ce tazargade ya ce tana maganin mayu sai a sata a wuta a rushi sai a ce yau wanda ma yanzu zaka ji a fara tari ta ko ba maye ba to gade tana buga kan mutum ai saboda haka da ka fara tari sai su hau dukan ka a ce maye ne ba daidai bane jama'a wai mutum ya sa gadali a gonar shi ko a gida wai shikenan maganin mayu maganin mayu shine alqur'ani ku rinka karanta alqur'ani ku rinka tofa kullun zaka kwanta kai alwala kullun zaka kwanta ka karanta ayatul kursi kullum za ka karanta ka zaka kwanta ka tofa qul huwallahu da falaki da nas ka toka fa ka shafa wa jikinka ko ina da ina kai fatan Allah ya tsare ka shikenan duk wani gadali duk wata faskekiyar laya da zaka ganta ka kai wa duku ya ce sai ka ba da dubu biyu don zai farki fata mai yawa ya rufa a je a samu wani kan rago ragon da ya kasa tsare kanshi daga sharrin wukan liman shine zai iya tsare gidanka akwai kuskure jama'a mutane ku faɗaka Allah ya kyauta na'am na'am zai iya canza lafazin idan mata ne 'ya'yan wa izu kunna bi kalimatin lahi tamma idan guda ɗaya ne wa'izuka idan da yawa ne misali maza wa'izukum na fata an gane in ka karanta shi kenan duk sai ka tofa musu an gane malam yake cewa ga hadisi daga abdullahi dan mas'udin qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakrahu ashara khilal manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kyamar wasu dabi'u guda goma wa zakara min bainiha na daga ciki manzon Allah yana kyamar warruqa illa bil mu'awwizat manzon Allah yana kyamar a rinka yin tofi da wasu abubuwa na surkulle sai dai da qul huwallahu ahad da falaki da nasi ko kuma sai dai da falaki da nasi قال القاسمي العلامة القاسمي يفدي في قاموس الصناعات الشامية a cikin wani littafi nashi wanda yake faɗin sana'o'in mutanen ƙasar Sham shafi na 231 wa ma ba'da ha'in da raqi da yana faɗi daga cikin sana'o'in mutanen ƙasar Sham akwai ainihin wato sana'ar ruqya jama'a zamu zo mu tattauna wannan mai yiwa a karatu na gaba don tayo yanzu muka karanta insha Allah ta'ala lokaci zai kure mana don haka za mu bi wannan sharhi za mu karanta shi a hankali mana yake cewa wal muhtarifuna bi hadhihi al irfa fi ghayatin min al kasra mutanen da suke wannan sana'a suna da matukar yawa kuma wannan allamatul qasimi fa tsarki ya tabbata ga Allah ya rasu yau kusan shekaru 100 da ta wuce ne an fahimta ya rasu kusan shekara ɗari da ta wuce amma yake cewa masu yin wannan sana'a ta rukuwa suna da yawa wa ba'dhum aktsaru rawajan min ba'din wasu su ma sun fi wasu kwarjini da tara jama'a da kwakwazo kenan ya'ti ilaihimun nisa mata na zuwa wurin su wa hum aktsaru zuwa ko zaba'inihim su ne mafi yawan kwastomominsu zaba'in customers an gani to su ne mata suka fi yawa kun gani ko a yanzu aka ga suwaye suka fi yawa zuwa wurin masu rukuya mata mala ya ce humul busata minar rijal su ne waɗanda suka fi yawa fiye da maza wa yashkuna ilaihim maradan asura bur'uhu su je suna kai kukan cutar da ta gagara waraka an gane aw waswasan ko kuma wani waswasi da suke fama da shi aw ahlaman mukhifa ko mafarkai masu ban tsoro aw sarqati darahim ko kuma an sace musu kuɗi aw uli ko kuma an sace musu gwalagwalai kayan ado aw dabba ko an sace musu dabba auni kawo ta'adu ko kuma wani farmaki ko wani hari da maki yake so ya kawo musu au barra ko kuma ainihin su kawo kokan makircin wata kishiya wa yatlubuna minhum hujuba sai su nemi irin waɗannan masu roƙuwa su ba su layu ko kambo ko tsari fa inda zalika yaqra'u ar-raqi 'ala al-marqi sai kaga shi mai yin roƙuwan ya zo ne mai karatun qur'ani wa yanfufu alaihi yana tofa mishi ويعيده بتميمة يعلقها sai mishi alƙawarin ya zo ya karɓi laya aw waraka kazalika ko kuma ya zo ya karɓi wata takarda da zai je binne walakinahu ba'da an yashtarita alayhi min ad-darahim miqdara amma fa sai ya sharɗanta mai zai bada wasu kuɗi kaza wa min al-bukhurat sai ya sharɗanta mai zai kawo turare iri kaza wa min adwatil hijabi ma sha'a hawaha da kuma dai kayan waɗannan kariya ce sai an kawo zanin sa'i sai an kawo agwagi sai an kawo ƴan taure sai an kawo fararen kaji sai an kawo gaza misali malam yake cewa sai ka ga wa min adwatil hijab ma sha'a hawa wa qillati dinihi wa taqwa da gwargwadon yadda son zuciyar shi take da karancin addinin shi da karancin tsoron Allah shi wa aklihi amwalin nas bil batil da cin dukiyar mutane da barna allazi ma anzalallahu bihi min sultan wanda Allah bai saukar da hujja akan haka ba ina son ku gane jama'a waɗannan yan tsubbu da ake koka da su fa asali daga addu'a ne daga tofi ne daga nan ne abubuwan suka kai yadda suka munana kuma a lokacin da mu muka taso da matsalar ruqya jama'a a waɗannan zamun na yau kamar shekara 17 da makamantansu ai sakamakon karatun tauhidi ne sai matsalar ta taso aka ce bari a tsaya a yi sharhinta daga nan ne abu ya aborace a yau tsarki ya tabbata ga Allah al'amarin ya ƙara dagwalgwalewa fiye da yadda ake faɗi a nan al'amura sun munana wanda yake insha Allah ta'ala idan mun kammala wannan sharhi mun zo karatu na gaba na gobe kenan zan tsaya in tattauna waɗannan mas'aloli kuma in zo da waɗansu littattafai da nake fatar masu ruƙuya su ainihin wato zama akan shirya dangane da abubuwan da suke don kasa hallaka bana yace kafira fi hadhihi al-hirfa ad-dajjalun والمتكهنون والجهلاء كثرة عجيبة نساء ورجالا نساء ورجالا yace kaga wannan sana'a ta bada magani da sunan addini da sunan addu'a da sunan tofi da sunan ruqwa da sunan cira aljani da sunan kare asiri to maƙaryata da ƴan damfarar bokanci wato hatta bokancin ma ba ƙwarewa suke ba damfara ce ta bokanci da jahilai sun yi yawa yawa mai yawa a ciki mazansu da matansu ga wata nan ta bulla a nan hanyar jos wai ana cewa wai ita da ƙur'ani da hadisi take magani kaji yar damfara mayaudarya masu ainihin kashe mutane a ƙasar hausa ba ce musu ake malam mai wasin ba an fahimta jama'a zuwa za kai ka same shi da baƙaƙen alluna da ƙur'ani kuma in ya zo ɗin har yasin ɗin zai da'awar yana karantawa amma Allah ya saukar da yasin ne don a haukatar da wani ko don a kori wani Allah ya saukar da wata aya ta alkur'ani don a karanta ta a kori wani daga anguwa ya tashi ko a kori wani daga shagon shi na kasuwa ko wani ya siyar da wata mota tashi ko wani ya siyar da wani gida nashi ko ya sayar da wani fili nashi ko ya bar ma'aikata Allah ya saukar da alkur'ani don a kashe auren wani ya saki wata mata don wani ya aura an fahimta jama'a ahli sunna ku tashi ku yi wa'azi ku tashi ku faɗakar da mutane su fahimci addini waɗannan 'yan damfara sun kwanta a lokacin baya amma da ahli sunna suka ɗauki to tunda sun kwanta bari a sassauta ba a sassautawa game da karantar da tauhidi kuma ba a sassautawa game da faɗakarwa game da sharrin shirka wannan shiru da suka ji an yi to suka sake ainihin tasowa da sabuwar shiga saboda Allah ya ɗaukaki daraja alƙur'ani da hadisi tun zamanin da har zuwa yanzu Allah ya yawaita masu ambatan alƙur'ani da hadisi shine zai ga an ce a wance ita wai da ƙur'ani da hadisi take maganinta to waya ina ne ma ta san alƙur'anin da hadisi zaka ji tana karatun Fatiha bata iya karatun sallah ba a hakan ne har ta san Qur'ani da hadisin da za ta ciro magunguna a cikin su ku fada wa mutane gaskiya ku daina yaudaran mutane addinu ra'sul mali fastamsik bihi addini shine jalin ka kake wasa da shi ka rike shi idan ka rasa addini ka rasa komai wancan gashi can da ake cewa wai yana magani shi ma wai addu'a yake a salanke shi ma dan duba ne matsafi ne ku daina kai marasa lafiya gwamma marasa lafiya ya mutu da ku kai shi wurin waɗannan mutanen ku kiyaye jama'a ku ji tsoron Allah idan larura ta samu ku natsu ku koma ga Allah Allah ne ya saukar Allah ne zai yaye Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa Allah yughadiru saqama Allah shine mahalicin mutane shi yake saukar da cuta babu wata cuta da ya saukar da ita sai da ya sa mata magani sannan cuta idan ta faru ku daina gaggautuwa cewa dole dole ana neman yau yau ko gobe gobe a ce babana ne kafin shi za ta shanye a mahaifiyata ce za a ce kafin ta ta shanye ai duk inda mai magani yake a'a tunda ana karanta alqur'ani a ci gaba yahudawa sun yi wa annabi asiri ya kwana arba'in yana addu'a aisha ta ce fada'a summa da'a yi addu'a yayi addu'a yayi addu'a sai bayan kwana arba'in wannan shine wanda aka sauko da alqur'ani yafi kowa daraja duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam yafi kowa sanin asraru na Allah amma sai da ya kwan arba'in annabin Allah ayyu da aljini ya rike mai kafa sai da ya shekara goma sha bakwai hadisi ne sahihi ya fassara ayoyin alqur'ani ayyuba izna ba rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nisbin wa azab addu'a yake ya Allah shaytan ya tabe ni ina azabtar da ni ina wahalar da ni kaza abin da qur'ani ya faɗi hadisi sahihi a cikin tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari annabi yace sai da ya shekara 17 yana wannan addu'a sannan Allah ya amsa mishi me yasa kake gaggawa ka auri mace ta yi bari so tara ta yi bari so 15 duk inda za a je ba za ta samu haihuwa ba sai Allah madaukakin sarki ya nufa lillahi mulku samawati wal ard يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هكا الله يجي sama da ƙasa na Allah ne Allah na halitta abin da ya so ya ba wani zalla maza Allahu akbar wani ya ba shi mata zalla aw zawwij ko ya hada wani ya bashi maza ya bashi mata yace wa yaj'alu min yasha'u aqima wanda Allah ya so ya mai da shi bakararre baya haihuwa me kake tunani annabi ya so Aisha ta haifar mishi da saboda son da yake mata amma Allah bai nufa ba babu wannan sirrorin ya Qur'ani da manzon Allah bai biya shi ba shi ba sai a ce yanzu ai akwai ba ai kaza ba ai kaza wannan matsala babban matsala ce kamar yadda nace za mu ci gaba da karatun sharhin ta a gobe tun da ne mana isharar lokaci yayi insha Allah sa'annan za mu zo mu ainihin tattauna mas'ala dangane da ruqya musamman a wannan zamani gaskiya saboda Allah mas'alar yanzu ta tashi daga salo na ruqya da aka sani na sunna ta zama ruqya ta bid'a ko kuma ta zama ruqya ta ainihin iktisadi wato ta zama commercial ruqya ana neman kuɗi ne da harkar kawai Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu jama'ar musulmi za mu saurara anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah sai Allah jama'a dan saurara kadan da Allah